wai nahawu ba ne lugga ce abinda kawai nahawu yake zai iya faɗa a nan shine cewa kowace lugga dai daga cikin luggogin ita la'alla za ta iya aiki a kowace lugga ta zo za ta iya aiki amma cewa ga iyaka luggoginta ba magana ce ta shi na hau ba magana ce ta ilimin lugga shi na hau abinda yake magana aikin da za ta yi da ina ne za ta yi aiki wa ruttiba wajibi ma'amulan babin nan su zo a jere ma'amulan babin inna da 'yan uwanta lalle ne a fara fadar suna sannan a faɗi labari ba a ce bara a gabatar da labari kan suna ba ballantana ma a ce bara a gabatar da labarin kan shi kansa amilin ba zai taɓa yiwuwa ba ba kamar babin kana ba kana ita a ko'ina ma a kana yayu a gabatar da labari akan suna sannan kuma da yawa daga cikin 'yan uwan kana ta yi a gabatar da labarin ma akan shi kansa amilin ka iya cewa ka'iman kana zaido ka'iman kana zaido ko kuma ka iya gabatar da labarin akan sunan ka ce kana ka'iman zaido amma a nan dole kana faɗa amilin ka faɗi sunan sannan daga ƙarshe ka faɗi labarin ba ka ce inna ka'imun zaidan ba sai dai inna zaidan ka'imu ba dama a gabatar da labarin kan sunan lazzarfu sai fa idan ya zamo labarin zarafi ne idan labarin zarafi ne wannan ya iya gabatuwa a kan suna a iya faɗarsa kafin a faɗi suna kamar inna indaka zaida ko inna indaka malam ko na ƙur'ani inna ladaina an kalan wal munjarru ko kuma inda yake ya zo jari da majruri inda labarin ya zama jari da majruri ne ka iya gabatar da labarin akan sunan kamar inna fiddari zaida inna fiddari zaida ko na qur'ani inna fi zalika la ibratan to su wannan ya halatta labarin ya gabaci sunan inda ya zama zarafi ne ko jari da majruri wannan kenan sai mu maimaita baitocin zarafi akan iya gabatar kamar a qur'ani za a iya fidda kamar guri bakwai inda aka gabatar da labarin akan sunan don ya zamo zarafi ko jari da majaluri banda guda biyun da aka kawo inna ladaina an kalan da inna fi zalika la ibratan da iya samun kamar guda inna fi haza la balagan daya wadda to ai yana da yawa ba shi kadai ya kusan bakon ko na suratu shu'ara ko to sai wanne tsarin ba an gabatar da shi ne shi ma kuma akan lab inna ila inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum guda biyu ne ma a wajen ko an hada an samu biyar kenan ko nawa ko shida an samu nawa hudu kenan aka samu saura uku to inna ila rabbikal muntaha sai wanne wa inna lana la lahirata wa lula na na farkon mako inna alaina lal huda wa inna lana la lahirata wa lula an sami ya yi biyar ko shida gaba kawo inda yake zarafi ba ko da ko ba wani waje inda yake zarafi a wannan ayan gabatar da sunan shine laha ya shi ma an gabatar da jari da rajuluri ne zarafi wai wanda yake ainihin zarafin ne a wannan sunan ne yawman din ba zarafi ba ne nan ya zo a matsayin suna ne ma kuma shi aka gabatar da ma anha wa an ga ina ta ya sai da masdari anha wa fi gai wa billahi kire ta har za inna alhamza inna ka faɗe ta da kasara ka ce inna ba anna ba kan ka ce anna ka ce anna ba inna ba ka ce anna da fataha ba inna ba lissaddi masdarin anha
a duk inda yake masdari zai iya tsayawa a matsayinta inda duk masdari zai iya tsayawa a matsayin anna da ma'amulanta to a sannan sai a faɗe ta a fata ba za a ce inna ba kamar misali inda yake ta zo a mahallin rafa ko ta zo a mahallin nasba ko ta zo a mahallin jarar da a nan za a yi mata rafa za a yi mata fata ne misali inda yake ta zo a mahallin rafa kamar ta zo fa'ili kamar awalan ya fi mu anna anzalna ilaikal kitaba fula alaihim to anna anzalna ilaikal kitab fa'ili ne na ya kafi fi'ili fa'ili ne na wannan fi'ilin murari yanzu idan da za ka kawo masdari kasar sai ya zama in ka ce awalin ne ka fi himu in zalina sai zama ma'anar da tana ne awalin ne ka fi himu in zalina a laifar kitaba zai zama ma'anar tana na haka nan inda yake ta zo maf'uli inda yake ta zo maf'uli a mahallin nasba kenan kamar sami'tu annaka farilu sami'tu annaka farilu imanin kamar ka ce sami'tu faralaka ne za ka iya sa masdari ya tsaya matsayin su da ma'amulan naka sami'tu faralaka ko sami'tu annaka musafiru ko ka ce sami'tu safaraka ne ko kuma ta zo a mahallin jarra kamar ajibtu min annaka muntaliku ajibtu min annaka mun ɗaliƙo kama an ce ajibtu minin ilaƙiƙa ajibtu minin ilaƙiƙa to ƙa'ida dai shine duk inda ita inna da yake da ma'amuranta masarin zai iya tsayawa matsayin su to sai a yi mata fata a ce an wafi gairin duk inda masdari ba zai iya tsayawa matsayin ta ba iksiri sai kai mata fassara inda duk masdari ba za ka yi tsaya matsayin ta ba sai kai mata fassara kamar misali ta zo a farkon magana kamar inna a ɗaya na kalkausar ko inna anzalna ko inna arsalna nuhan da anan ba za ta yi masdari ya tsaya matsayin ta ba shi yasa inna za a faɗa haka ne da yake ta zo a farkon sila kamar na ƙur'ani wa ma wa ataina ku min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa inna mafatihahu sila ce ta ma ma wannan mausuliya ce yasa inda ta zo a farkon sila haka nan kuma inda yake ta zo jawabin rantsuwa kamar yasin wal qur'ani hakim innaka laminal mursalin ko hemim wal kitabi mubin inna anzalnahu inna anzalnahu qur'anan arabiyya to a dukkanin ta so jawabin zuwa ne sai ta zaka ce wallahi inna zaidan la wallahi inna amran lamun daliko ba za ka ce wallahi anna ba haka ne inda yake ta zo an haka ta da kauli kamar kala inna zaida qa'im qala inni li amalikum min alqali qala innahu yaqulu innaha an duk da ya bolo da ƙarin da abin ya zo bayan sai zamo aka yi inda din aka yi mata kasala tun da dai kauli ne ko kuma inda yake ta zo a farkon hali ita inda ta zo a farkon hali to sai a faɗe ta da kasara kamar fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala kama akhara jaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun wa inna fariqan wannan wawu wawu hali ne inda ta zo farkon jumla haliya shi yasa aka fara da cewa anna fariqan ba to haka nan kuma wabillani in ya zamo ta zo a inda ta yi a yi tawilinta da masdar amma kuma sai zamo lami ya tsarma lami ya tsarma a cikin ma'amulanta ta sannan shi ma sai a faɗe ta da kasa inda duk yake akwai lami a ma'amulan inna to dole a ce inna ba za a ce anna ba a kamar na ƙur'ani wallahu ya shaɗu innaka la rasulu wallahu ya shaɗu innaka la rasulu wannan lamun da aka sa a jiki aka ce la rasuluhu shi ne ya kawo wato aka faɗa da kasa ba da haka ba tunda cewa aka yi innaka rasuluhu sai a faɗa da fata wallahu shaɗu annaka rasuluhu tunda ya zo matsayin mafuli ne na ya shaɗu ne ya shaɗu kaga ka ba a ce wallahu ya shaɗu risalataka wallahu ya shaɗu risalataka amma saboda an sa wannan lamun na la rasuluhu sai aka yi kasara ta ce innaka la rasulu shine wa billahi ne mun kuma akwai da lami ma to sai shi ba da sai kai masa kasara sai kai inna masali ba zai iya tsayawa matsayin ka ba ka yi sai kai masa kasara wa billahi to inna ma masalin za ka iya tsaya matsayin ta amma ya zamo an sa lami a ma'amuli to shi ma sai kai masa kasara a wannan baitin kenan an faɗi kamar guri nawa kenan inda ake yin kasara biyar ne fakasir filifti da wa fi bad isla wa haisu inna liyaminin mukmila au hukiyar bilkauli au halar mahal halin ka zurru wai ne zo amal wa kasaru min ba fi ilin kullika an kasaru min qabli fi ilin وكسروا من بعد فعل قل لك بالله تعلم انه لزمتك wurin shi da ne ko? bare shi ma ba wajen da ake kasara ba ne ake aka guri nawa ne inda ake masa kasara wuri shi da aka fada ko? to wuri nawa kuma ake fataha wuri da kawai inda yake mazari zai iya tsayawa matsayin ko ko kuma an yi farki ya iya cewa waje uku da ga zo a mahallin rafa ko mahallin nasba ko a mahallin jar akwai kuma su wuraren inda yake ya halatta a faɗe ta inna da kasara ko a ce anna da fata shine inda yake tayi matsari ya tsaya tayi kuma mazarin bai tsaya ba in an dubi wani tawilin sai a ce ai iya kawo matsari ma zama ya bada ma'ana na dubon tawilin kuma sai ta ba za ta yi a kawo masa yari ya tsaya wajen ba to shi yasa sai zama akwai fuska biyu kenan yadda ake cewa ba da za ku ja ake au basami lalama ba da hobi wa jahainin mi ma'akin wifar da za wa za ya ɗari dufi na hawa hairin ƙauli inni ahmadu wuri hudu ko ba da iza ku ja ake za ku ja iya menene misalinsa ina ko ne baitin menene hukuntu ara hukuntu ara amran kama kila sayida za annahu abdul kafa wanda harbi ko za annahu ko za innahu fuska ji a ciki ko ko za annahu ko za innahu ko wanne a ciki yayi saboda ita ce wadda take fujaiya ko harajtu fai za inna zaidan yusafiru zaɗin wanda ta ma fujaiya ce inda ta zo bayan ta za a yi mata ta kasara da ko a yi mata fata ko a yi mata kasara ko a yi mata fata wai za anna zaidan kamar ka ce in kai fatahar za ka samu zari kamar ka ce iza safaru zaidi asiru za safaru zaidu sai ga tafiyar zaidu sai ga tafiya ta zaidu ina fitowa sai ga tafiyar zaidu inda kai ka kayi fataha kenan amma in kayi kasara to wannan ba za a yi tawilin kenan da masdari ba haka nan rantsuwar da yake ba lami ba sa lami ba a cikin jawabin da shi ma akwai fuska biyu ko wani baiti ne suke kawo ko baiti duka ne da ta kaujin na ko maka adal kusiyi min niyyar kaluratul makaliyi aw ta halifi bi rabbikil aliyi anni abu zayyali fisabi ko anni ko inni ni ya inganta fuska bi inda aw ta halifi rantsuwa ce amma bai ce inni la'abu inda ya ce la'abu to dole a ce anni la'abu zayyani amma saboda ba wannan lamin shi ne aka ce akwai fuska biyu ma'atumi faidasa sai kuma misali wanda yake ya zo bayan fa'u ta jaza'iyya fawo da take zuwa ta jazari wato wanda take rabita bainal jawabi wa shar'i wanda yake misali ma'ana a qur'ani ne ko akwai misalin a malakan malam ko a ciki ina misalin wata ara da wanda yake ta aka kawo sharaɗi aka kawo jawabinsa jumla ismiya wadda kuma ta fara da inna ke yasa sai aka yi rabaɗi da fa ina misalin wajen min shay'in fa inna allaha bihi aliyin aka fi wa yana mai jira a duk da kasara ba ne ko ko a cikin makarantar nan bakwai akwai wanda ya karanta da fata ko goma ya mai dai ba tun nasu da yake fada a kai kuma ta fi gomi shi yin fa inna lahi akwai da sai karanta fa inna lahi a ne a waya mai dai ba tun nasu da ya fada to wannan fa na suratul lalani ya fito salamun alaikum فتبر ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور أفي إلى أبيكم فإنه غفور رحيم فأنه غفور رحيم فاتي وديك هذا جواب رنسوة أم جواب شردي fatuwar da ita ta zo jawabin sharaɗe ko man amila man sharaɗiya ce man amila mai kuma suwa bida da sassuwa ta bila da wasla fa inna hu ko fa annahu mu wace ce ta mu fa inna hu ce na ibn amir fa ta bila na amirin fa wace ce na mai halin kauli in ne amaru akwai fuska biyu zuwa da fuska biyu yana yawan zuwa kamar inda ta ce khairul qawli inni ahmadu to kai cewa anni ahmadullah ko inni ahmadullah bidin in ka ce anni ahmadu kamar ka ce hamdiyallah khairul qawli hamdiyallah amma in ka ce khairul qawli inni ahmadu ya zama kamar ka ce khairul qawli qawli inni ahmadullah ya zo bayan ƙaure ne ke da shi ya sa ta wani kan a iya kaddara masari wani zan koma masari za a kaddara ba shi ya sa yake da fuska biyu a wajen wuri nawa ne ke da yake aka ce da fuska biyu hudu ne kawai ba da iza fuja'atin aw qasami la lama ba'dahu bi wajhayn ma'atil wifal jaza wa za yadridu fi nawi khairu liqawli inni ahmadu waje hudu ne don kuma waje shida da kuma waje daya ko waje uku ko guraren da yake nan a ƙulani wanda ya yi wani juzi'i za a duba ga inna nauce an na nauce kuma wani juzi'i ne suka yawaita zuwa wani juzi'i ne yake da za a duba a ga duk inda yake ya zo inna me yasa aka yi kassarar ita alhamdulillah inda yake ya zo an da kuma me yasa aka yi fataha uta an in alhamdu lillahi da ka mai tsaraka an ne za a duba daga sama sama ko daga amma amma ne a ita gaba ɗaya dubi ɗaya ne da ba kowa zuwa nasu ko ko daga tabaraka zuwa amma ne ke ji daga tabaraka zuwa amma za a duba to a fidda inna da anna a wajen kowace sai a yi bayanin me yasa dalilin da yasa ta zo da kasara wadda ta zo da fata kuma a faɗi dalilin zuwan nata da fata ta yi kuma a gani da yadda za a ce ba akwai fuska biyu a cikin ko shayo a game da irin wannan dama ga sha kudu sha ma dama akwai kira a biyu ko wa anna wa inna wa inna wa anna ko da yawa domin ne yasa ake zuwa inna a wata kira a wata kira da su ce anna ne ne wata
والأحسن الإلقاء إن يزرن ما أو خففت إنك إن كل لما والأحسن الإلقاء إن يزرن ما أو خففت إنك إن كل لما والأحسن الإلقاء إن يزرن ما أو خففت إنك إن كل لما سمي بعد abin da ya fi kyau ma'ana kenan ba wannan ce hanya kawai ba akwai wata hanya amma aka ce wannan tafi kyau al'ilga'u ya zamo ba a ba inna da 'yan uwanta aiki ba in yi ma in aka ƙara musu ma daga wannan za mu fahimci wani abu shine cewa ashe ana iya ƙara musu ma su duka ana iya cewa inna ma ana iya cewa anna ma ana iya cewa laita ma ana cewa la'allama ka anna ma lakin nama duk wannan ana fada ana ƙara musu ma kuma da zarar an ƙara musu ma sai ihtisasin su da jumla ismiya ya kau yanzu dai in ba su da ma ba da za a yi inna in dai ta wannan babin ce ka ji fi'ili ya zo bayanta dole sai suna hakanan anna in dai ta wannan babin ce bayan da za a yi fi'ili ya zo bayanta hakanan lakinna hakanan ka anna amma da an kara musu ma sai zamo wannan ihtisasin ya fita ya yiwu bayan ka kawo su ka kawo fi'ili kamar inna ma yuha inna da aka kara mata ma sai gashi an kawo fi'ili ko ka annama yusaquna ilal mauti da aka kara wa ka annama sai ga fi'ili ya zo bayanta ko faɗin mawaƙi la'allama awra'at lakan narul himar al muqayyada a id nazaran ya abda qais la'allama awra'at lakan narul himar al muqayyada kaga anan la'alla da aka kara mata ma sai ga fi'ili ya zo bayan ta a ra'at haka nan ma dai kowanne a ciki amma banda guda ɗaya ita ce laita laita ita ko da an kara mata ma tan ce jumla fi'iliya ba ta zuwa bayan ta ko da an kara mata ma tana nan tare da suna shi yasa malamai suka ce to ita ko an kara mata ma din dangane da a bata aiki ko ka a bata aiki duk ɗaya ne saboda dai itisasin nata da suna bai kau ba itisasin nata da suna yana nan shi yasa kamar baitin nabiga aka ruwaito shi da fuska biyu qalat alalaita ma hazal hamama lana ko alalaita ma hazal hamamu lana ila hamamatina wa nisfahu faqadi fa hasabuhu fa alfahu kama hasabat to sita wa sittina lam tanqus wa lam tazidi to to wannan kenan ko yaushe dai kama a qur'ani wuri da yawa an yi tafifin nata kuma ba ta yi aikin ba kamar yadda an ƙara mata maɗin ya zama ba ta yi aikin ba inna ma ilahukumu ilahun wa ko anna ma ilahukum kul inna ma yuha ilayya anna ma ilahukum ilahun wahid kul inna ma ilahukum ilahun wahid da ka kara aka ce ilahu ilahu wannan duk sabiye sun gama akan haka makarantar nan bakwai sun gama akan haka mala abba ba wanda ya ba su amma da nan mun je makarantar kuma ya ba mu ganka ba ba wanda ya ba ko ba wanda ya karanta inna ma ilahakum ko akwai a cikin makarantar nan bakwai shaɗibi a kai da kake na zama zuhuru fa ko don baka ba shi ko ɗaya ba ba wanda ya ba ta aiki ko akwai wanda ya ba ta aiki a fi kyau da ya zamo ba a ba ta aikin ba inna ma ilahu kuma ilahun waye duk makarantar nan bakwai ma gaba ɗaya ba wanda yake ya ba ta aiki ko da ilahu kun suka karanta kan cewa ilahu kun mubtada ne ilahun wahidun labari an samu dai kasar ne a wajen kasirin da aka samu a nan wani irin kasiri ne kasirin mausufin ala sifatin ne ko ko sifatin ala mausufin wani ai mai sauƙi ne ai ba ba sifatin ala mausufin ba ne wanne aka gabatar ilahukum aka gabatar mausufin ne aka yi kasarinsa ala sifatin Allah kama an ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala sifarsa ita ce kadaitaka shi yasa kasarin irafi ne ko tunda Allah yana da wasu sufofin banda kadaitaka amma dangane da masu da'awa cewa Allah ya kididdiga ko Allah bi ne shine aka kawo wannan kasarin wato don yi musu radi ya zamo a nauyin kasar irin wannan guda uku wanne ne kenan akwai wanne da wanne a ba wannan ba ɗarikin ba ba haƙi da aka ba aka yi ba nau'o'in irin wannan kasar eh iraki to ai iri uku ne ko akwai eh a ba wannan ba shi kasar iraki ai iri uku ne akwai kasarul ifradi akwai kasarul kalbi akwai kasarul ta'ayini ko akwai wanda ake dan kalbi ko akwai wanda ake dan ta'ayini akwai wanda ake yi dan ifradi ko idan wani ya dauka cewa zaidu ya zo amri ya zo alhali wanda ya zo zaidu ne kawai in ka ce inna ma ja a zaidu wannan kasarul ifradi ne idan kuma ya dauka cewa shi amri ne ma ya zo amma kafin zaidu ne ya zo kace ina ma ja a zaidun ya zama kasurul kalibi ko kasurul kalibi ne ko idan kuma wanne ne ɗaya na ta'ayi ne in ya zamo yana tunanin wanne ne ya zo a cikinsu su biyu sai kace kawai ina ma ja a zaidu tabbata masa cewa ai shi amru bai zo ba zaidu ne da ya zo to wannan kaga na ta'ayini ne ko ka ayyana cewa shi zaidu shi ne kadai ya zo ko naman iri uku ne akwai kasurur kalbi akwai kasurur ifrat akwai kasurur ta'ayini ko to wannan wanne ne a ciki na na ifradi ne to to an dai kara ma akan inna ba ta yi aiki ba a hufifat inna ko kuma inda aka yi tafifin inna aka ce in to shi ma ya fi kyau ya zamo ba ta yi aiki ba a ce in zaidun ka'imu ya fi daga a ce in zaidun da ka'imu sai a ce in zaidun la ka'imu tunda dole in an yi tafifin nata ya zama ko ba ta yi aiki ba dole a sa lami ko inda sai dai in ya zama in ba sa lamun ba ma magana ba za ta rikitar ba ko haka mai alfiya yake faɗa ya yake cewa ko fat inna haka ne takallal amalu sai karshen za ma tuhumalu wa ruba mastugni anha in ba dama na dukun ara da homo ta mida ko zami za ta waje ba inda ba ta yi aiki ba za ce in zaido la ka'imu amma an ba ta aikin wannan ba lalle ne a salamun ba kamar in zaidan ka'imu ta iya cewa in zaidan ka'imu abin da yasa aka ce in ba ba ta aikin ba a salamun don ka dauka cewa in ce nafiya tunda akwai in wadda take nafiya ko in in guda nawa muke da su da take muhaffafa daga sagila akwai kuma in nafiya sai wacce kuma sai shardiya sai sai za'ida taji'u wa za'ida wa hufifat ayran min al-mushaddada ورد الزائدة والشاهد إن هن إلا ورد الناجية ناجية ورد الناجية والشاهد إن هن إلا بشر إن يئد ma'anonin ta guda hudu ne dama to lokacin ita wadda take mafafar ta yi ta rikitar da wadda take a nafiya shi yasa ake cewa a sa lami a labarin ita wadda take muhaffafa din amma kaɗan an ba ta aiki ko a ƙur'ani ko kama a kira'an mu wa in kullan lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum wa in kullan kullan din sunan in ce wadda take mahaffafa ce daga inna gashi ta nasarce shi jumlar lama la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum shine labarin amma kamar in kullu nafsin lama alaiha hafiz nan ba a bata aiki ba ko in kullu nafsin lama alaiha hafiz ko ko in kullu lama jami'un shine shi ma ya kawo misali ya ce ka in kullu lama kamar na qur'ani in kullu lama jami'un ladaina muhuraruna in kullu lama jami'un anan inna da aka yi tafifinta ba sa mata ba ba ta aiki ba sai zama ba ta aiki ba to wannan baitin da yake nan ya fada mana hukunce-hukunce guda biyu ko uku ma kenan ko hudu a iya cewa ma hudu daga cikin baitin za mu iya fahimtar hukunci har guda hudu hukunci na farko shine su ne su haruffan nan da ya guda shida ana iya kara musu ma ana iya kara musu ma hukunci na biyu shine cewa to inda aka kara musu ma din a bar ba su aiki ya fi kyau amma kenan ya halatta a ba su aikin hukunci na uku shine cewa ita inna ana iya yin ta haififinta ta koma in abinda bai faɗa ba shine su sauran tunda a ciki akwai waɗanda suke masu shadda akwai anna akwai ka'anna akwai lakinna ko a laita da la'alla su damin ba su cikin wanda suka kare da harafi mai shadda ko to amma su wa'annan bai faɗi mai hukuncin su ba ko ita ma dai anna ana ta hafifinta ko ana ta hafifinta akwai an wadda take muhaffafa ce daga anna wadda yake ta zo da yawa a gurare da yawa a cikin ƙur'ani ko lalan aka sa bibiya wajen zai kai ɗaruruwa ma ko ko bai kai ba malam ya kai ɗaruruwa a ko anna wadda aka yi tafifi ta koma an ce eh guda hudu ce kawai ba ta biyar da wace da wace to mhm mhm mhm sai akwai shardiya an kore ba ta taba zuwa shardiya ba an ba ta taba zuwa shardiya ba akwai dai an masdariya ko a ba to akwai wannan ai anna ne ba anna din ba an an kawai iyaka an kawai akwai anna fi'ile amma an ake magana akai iyaka ita an din kawai akwai muhaffafa ko akwai masdariya akwai za'ida ha? sai wace kuma to akwai za'ida sai mai kuma sai wace to wace ce masariya wace ce nasu ba in wannan wani takasimi ne akwai nasu ba da banban da masariya akwai mufassira akwai an mufassira ko to kowanne a ciki ta kai kamar nawa a qur'ani dan ba wadda bata zo ba kuma iyaka su hudun ne ba ta biyar ba an ta biyar ya baitocin an wuce an tintin ya baitocin ya an faɗi za'ida ya baitocin suke Ahan ta jiwo an bilfati harfa masdari wa fafat miliyoni sai wanne alkawali daga wannan baitin sai wannan ba wani tsakani الحروف قد فسرت الجملة في الذكر ورد أن تلكم الجنة بعد نودو أن اصنع الفلك به تسودو amma akwai baiti da ya tsakanin su wanne ne baitin bilfat ya harfa masdari wa hufifat hare sai kuma me to ashe a ƙarshe ne ko wa ba da lamma bi ziyada ta hukumi laha wa baina bi filil kasami haka ne to tana zuwa iyaka kenan sai me ko su kenan hudu eh والمجرور كالفرل كالفرل بداك أن شهاب بسنا كوك أن شهاب بسناه يهتدى wadda babu ko yasa suke da rasa istigra'iya kaga kowace guda nawa ce a ciki sai to ita hukunci da ya kawo wanda bai faɗa ba kenan shine cewa ita ma anna ana ta hafifinta in an yi ta hafifinta ita ma sai zamo galibi ma an shafe sunanta ba kasafai akan tafifinta ba a bas sunan in an yi tafifinta to sai a shafe sunan wanda galibi ya fi zuwa a matsayin lamirin sha'ar kama alimtu an zaidun ka'im ana nufin alimtu annahu zaidun ka'im na san cewa lamarin da sha'anin zaidu kam a tsaye yake an dinnan inda yake ta zo ya zama bayanta jumla ce wadda take ba ismiya ba jumla ce wadda take fi'liya ta zama kuma ba du'a'iya ba ce ta zama kuma fi'li ne mutasarrifi to galibi shine aka ce an fi yin fasalu da nafayi ko tamfisi ko kad ko lau ko an yi an fi yin fasulu da wa'annan duk inda ta zo da qur'ani dai wadda take muhaffafar akan samu an yi fasalu tsakaninta da jumlar da yake ta zo labari da ɗaya daga cikin wa'annan ko nafayi ko tanfisi ko kad ko lau ina misali inda yake an yi fasulun da tanfisi a qur'ani alima an saya kunu to a haka fa a zantutukan mawaka ina ne misali inda aka yi fasulun da tanfisi fa ilmul mar'i yanfa'uhu an saufa yati kullu ma qudira ko an saufa yati kullu ma qudira ko ina misalin kuma inda yake an yi da kad a qur'ani an yi fasulu da kad a ƙur'ani alama an kad ablagu risalati rabbihim ko kuma alama an kad sadaqatana ko an kad sadaqatana ina misali inda yake an yi fasulu kuma da nafai wanda nafayin ya iya zamowa lan ya iya zamowa lam ya iya zuwa zamowa la duk wannan nafayi ne Allah to wannan an ɗin ai masdari ya fi kyau ya zama masdariya ce ya fi kyau a ce masdariya ce ba muhaffafa ba amma kamar wanne inda yake an yi da laɗin da shi kamar na suratu dahe afala rauna Allah ya riju'u ilaihim kaula inda aka yi da lamfa Allah ya kadira ahad allan ya kadira alaihi ahad inda aka yi da laushi ne kama allan ya rahu ahad inda aka yi da laufa wa allah istaqamu ko kuma allah ya sha'ullah lahadan nasa jami'a kowanne الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ko aka ƙara lau amma ikan zo kaɗan ya zama ba a yi fasulun ba wani baiti ne suke kawowa shahide asili ne mutasarrifi ba tsakaninsa da an ɗin wadda take mafafa kamar alimu ko alimu an yi ammalu na fajadu kabla an yi salu bi a azami su'uli alimu an yi ammalu na fajadu kabla an yi salu bi a azami su'uli to wannan dai kenan a masaloli hudu kenan a cikin baitin amma dai akwai wa'ansu wanda sun shafi maganar wanda bai kawo ba ko an ya kawo cewa ita ana ƙara musu ma kuma cewa an ƙara ma ɗin matsala ta biyu shine an ƙara ma abin da ya fi kyau ya zama ba sai aiki ba abu na uku shine akan yi tafifin su akan yi tafifin ita inna don ita kaɗai ya faɗa to sannan kuma cewa matsala ta hudu shine cewa an aka yi tafifin nata to ya zama ba ta yi aiki ba ya fi to wannan baitin da kenan sai mai mai tashi in an ce yan la tafalu mahaffafa ce haka ne annaka la tafalu cewa kai ai ba ka ba ka huce ka irin wannan ba aikin ka bane wannan in an ce an ce mazariya ce to Allah ta alfa mufassira ce ba za'ida ba ce ba za'ida ba ce Allah ta zama mufassira laɗin kuma harfu na hayin ne harfu na hayin waje zini ya sa kaga nan an tana itimali uku amma li'irabin da aka yi wa tafa'al shi zai ayyana wacce ce a ciki ko to kuma qur'ani akan samu dai wadda yake take ihtimali biyu to ita ma a fidda ita kamar guda biyu in an fidda wayannan guda biyar biyar amma shi malam ma duka zai yi mana ko wacce ce an ta farko ai an faɗa wa bada ma'anar qawli lal hurufi kad fassaratil jumlata fi zikiri walad ita an mufassira koyaushe jumla take fassarawa ba ta fassara mufradi ta nan ta bambanta da ai ai ita tana zuwa don fassara mufradi ko haza usjudun ai zahabun amma ba za ka ce an zahabun ba amma za ka iya cewa uturuk haza a shartu ilaihi an uturuk haza a shartu ilaihi an uturuk haza ko yaushe dai za ta zo za ka ga wani abu ya gabace ta wanda yake daukan ma'anar kauli amma ban da harufan kaulin yanzu misali kamar alam a ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abu da shaidan kaga an din anan ta ya zama mufassira ce tunda ahida akwai ma'anar kauli a ciki ahida ilaihi bi kaza kamar can ma a baya ma a bakara wa ahidna ila ibrahim wa isma'ila an dakira baitiya kaga an anan ma dama mufassira ce tunda ta zo bayan ahida Allah Allah ta fa'al ta zama mufassira la ta fa'al din ya fassara a shartu ilaihi la ta fa'al din fassarar a shartu ilaihi nunin da kai masa shine cewa dama kada ya aikata din shi yasa ya fassara ne shi ma'anan in an ce an ɗi mufassira ce Allah ta abu shaidana cewa kada ku mutane ku bauta wa shaidan shine alkawarin da Allah ya muku alkawarin da Allah ya muku ba wani abu ne shine cewa kar ku bauta wa shaidan kar ku bauta wa shaidan wa idna ila ibrahim wa isma'il an dahira baitiya alkawarin da Allah ya wa annabi ibrahim da annabi isma'il shine su tsarkake ka'aba su tsarkake dakin sa da'ifi na ko to ai wannan an ce mai aini kowanne kake fada sai kulu sufa wa idan na sima wallahu an jinsi kenan to lallace li na fil jinsi wannan babu la la wadda yake ta kan zo don kore jinsi insib li na fil jinsi mankuran bila murafan أو شبيهه متصلة انسب لنفي الجنس منكورا بلا مرافا أو شبيهه متصلة من دول أتي مرافا أو ba za a ce murafan au ba saboda in aka bayan nakalin ba sai a rura ta kare murafa nau an sami wato habani ne kawai a cikin mutafilun in sib لنفي الجنس منكورا بلا مرافا أو شبيهه متصلا انسب لنفي الجنس منكورا بلا مرافا أو شبيهه متصلا انسب كنسوشي منكورا سونا wanda yake nikira bila kai masa nasaba da la linafil jinsi wadda take ta zo don kore jinsi shi wannan linafil jinsin da ya za a yi masa lirabi jinsib linafil jinsi mankuran bila ya za a yi masa lirabi linafil jinsin hali ne kwarai kuwa saboda jari da majruri ne da ya zo bayan nikira to amma kuma sai aka gabatar da shi kan nikirar shi yasa sai a yi masa lirabi a matsayin hali kamar misali da zaka ce fi haƙa iman rajulun ne yadda ka'iman din ya zo daga baya dole na ati ne fi har rajulun ka'imu to haka nan ma inda ka ce kamar wannan din shi ma za a yi wa jari da majalurin lirabi bisa cewa hali ne in sifka na sauci mankura nikira bila kai masa nasaba da lali na fil jinsi halin kasancewar ta kore jinsi murafa shi ko ni kirar wanda yake an rafa kamar misali la sahiba birrin mamkoto la sahiba birrin mamkoto mutumin duk da yake mai alheri ba zai zama mutane suna kinsa ba to sahiba din ni kira ne gashi kuma murafi an rafa shi ga birrin shi yasa la wadda take ta koro jinsi da ta shigar masa sai ta sa aka nasarce shi ta rafanci kuma labarin shi ne mamkutun da shi yasa ita wannan la tana aiki kamar aikin inna ne tana nasarta suna ta rafanci labari illa iyaka ita akwai sharaɗi cewa ba ta aiki sai a nikira kuma nikirar sai ta zama murafa au shabihahu ko wanda yake yayi kama da murafi shine duk wani suna guda biyu